أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد za mu tashi darasi na sha uku a cikin karatunmu na sharhin alfiya ta ibn malik a nahau da sarf sharhin ibn aqil rahmatullahi alaihi ma a yau sha ɗaya ga watan zulqaida hijira ta arba'in wadda ta yi daidai da sha uku ga watan bakwai shekara ta 2019 ta miladiya sha hudu sha bakwai na ce? sha hudu sha hudu da watan bakwai muna nan dai muna kan a mu'rabul asma'i rabin sunaye yanzu mun yi a za mu tashi wa jurra bil fathati ma la sarif da wannan zai zama to kan cewa mun yi al-asma'ul khamsa da musanna da a jam'in muzakkar salim da jam'in mu'annath salim ala amsa ma mana jam'in mu'annath salim yanzu kuma zamu shiga al-mamnu' min as-sarf ma la yansarif na'am
bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd fa yaqulu al-musannif rahimahullah وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يك بعد الردف نعم يتي وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يك بعد الردف yace ka yi ma malayan sarif suna wanda baya karban tasrif baya karban tasrifi baya karban sarf kai masa jarra bil fathati a malam yudaf da sharaɗi biyu sharaɗi na farko malam yudaf matsawar ba a masa idafa ba wato bai zamanto mudaf ba ba wai shine mudafun ilaihi din ba shi bai zamanto mudaf ba aw yaku ba'da al radif ko kuma ya kasance radifa ya zo bayan al ya zo an goya shi bayan al wato an hada shi da al in ya zamanto al muhalla bi al wadda take nunin ma'arifa al-litta'arif to da misali zai zo yanzu ka kamar ahmad kamar ahmad ahmad mamnu min sarf saboda lil'alamiya saboda alami ne suna ne na mutum da kuma waznul fi'il ahmad kamar akram ne ko kamar akramu ne kamar ahmadullah aka ce ahmadullah to saboda wannan illoli guda biyu ya zamanto baya karban tasrifi yayi kama da fi'il saboda haka ba za ka ce ahmadun ba shine ba layin sarf ba za ka yi masa sarf ba bi ma'ana ka bashi tanwin litamkin fil ismiya ba za ka bashi tanwinut tamkin ba to shi sai ka yi masa jarra bi fata sai ka ce marartu bi ahmada marartu bi ahmada shine wa jurra bil fathati amma da sharadi ma lam yudaf saboda kan aka yi masa idafa ya samu tamakkuni a cikin suna dan idafa tana daga cikin khawasul asma saboda kan in kace kamar marartu bi ahmadikum ahmad dinku to nan ba za ka ce bi ahmadakum ba dan in dai kai masa idafa ya zama to mudaf to sai kai masa a jarrasa bil kasra alal asl na jarrar sunaye domin idafa ta keɓanta da sunaye ne saboda aka yayin da kai masa idafa wannan kamar tasa da yayi da fi'il ta yi rauni da abin da ya sanya shi ya karfafa kamarsa da suna tunda idafa ba a yi ma wani abu idafa in ba suna in ba suna ba saboda aka sai ka ce marartu bi ahmadiku haka zalika idan ya zamanto an sanya masa alif da lam yanzu ka ga masakina an masafinatu fakanat li masakina ko fakanat li masakina kaga lam ce masakini ne ya kamata amma sai aka ce li masakina saboda ita masakin mamnu min sarf saboda ya zo da sigar muntahal jumu muntahal jumu mafa'il siga ce ta larabci wanda yake afwan da ala ya zo a wazanin mafa'il mafa'il mafa'il siga ce wadda take ba ta karban tasrifi a to shi yasa sai aka yi mata jarra bil fatha amma safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahr amma da aka sanya mata alif da lam sai aka ce inna masadaqatu lil fuqara'i wal masakini sai jarrar ta fito saboda da alif da lam inna masadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina alaiha saboda an sa alif da lam na'am ita ma alif da lam saboda min hawasil asma dan shigar alif da lam kamar yadda zamu gani in muka zo wajen al-mawsul tana shiga alif da lam yakan shiga cikin fi'il al-mudari ma anta bil hakam al-turda hukumatuhu na'am to wal asil wal wal jadali kwarai to wannan abu ne wanda yake shi ma albarkacin kamarsa da suna ne tunda shi al-mudari an ce masa mudari bi ma'ana al-mushabih mai kama da suna albarkacin kamarsa da suna ne al ta shiga jikinsa saboda haka al min khawasil asma ita ma na'am ashara bi hadha albayt ila al-qism ath-thani to yayi ishara da wannan baitin ya zuwa ga kaso na biyu mimma naba fihi harakatun an haraka daga wanda wato wasali yayi niyaba kan wasali wanne ne al-qism al-awwal mimma naba fihi harakatun an haraka huwa al-ism alladhi a bari ina tambaya tambaya ta nan ya ce alkismu thani mimma na ba fihi harakatun an haraka kaso na biyu wanne ne kaso na farko mimma na ba fihi harakatun an haraka la kaso na farko ne ne kaso na farko haraka la haraka yanzu ba yanzu nan ba muna yin niyaba ba ne muna alamatul i'rab ne ya ko mun gama da ma na ba fihi huruf an haraka waɗanne sunaye ne wanda harafi ya zo a matsayin haraka a wajen i'rabin su asma'u sita ko al-huruf suka maimakon haraka waw a maimakon damma alif a maimakon fataha ya a maimakon kasra da kuma wanne da almusanna almusanna shi ma a alif ya yi niyaba an me abdamma dai sannan kuma ya ta yi niyaba a maimakon a kan maimakon fataha da jarra sannan muka yi kuma a afwan fataha da kasra sannan muka yi jam'un muzakkar salim shi ma wannan niyabatul huruf an haraka waw a maimakon damma ko ya a maimakon fatha da kasra wannan su kenan wanda suke niyabatul huruf an haraka sannan muka zo niyabatul haraka an haraka muka ce kaso yanzu ga kaso na biyu mun yi kaso na ɗaya wanne ne kaso na ɗaya jam'u mu'annathis salim wa ma bita wa alifin qad jumi'a yuksaru fil jarri wa fil nasbi ma'a shine alqismu al-awwal ka gani to wannan shine alqismu thani wato ya tafiya da mantiki ibn malik kuma wanda yake warware wannan mantikin nasa kamar su wayannan asabu shuru ne ibn aqil ya warware masa mantikin sai ka suranta abin yanda yake wannan babin kuma yana da muhimmanci a cikin iraq shine abin nan a asali don sauran da zai zo duk tatbiq ne tatbiq ne na idan ka ga cancanjawar irabin to a wajen cancanjawar irabin bai kamata ka yi lahanu ba idan rafa'a ne kowane irin suna ne ka san irin irabin da za ka yi masa nasba ne ma haka zai zo yanzu nan gaba kawai zai zo ne yaushe ake rafa yaushe ake nasba yaushe ake jarra amma yaya ake nasba yaya ake jarra wannan shine da yake nuna mana anan saboda wannan babin din yana da muhimmanci ya zama to kan cewar mutum ya rike kawa idodin na'am
وهو الاسم الذي لا ينصرف shine suna wanda baya karban tasrifi وحكمه to hukuncin wannan suna أنه يرفع بالضمة cewa ane masa raf'a bidhamma نع- نحو جاء أحمد jaa ahmadu kun ga kamar yadda aka ce ahmadu biduni tanwin saboda la yaqbalu sarf la yansarif na'am وينسب بالفتحة ane masa nasba bil fatha نحو رأيت أحمد kamar ka ci sai ka ci kamar ce ka ce ra'aitu ahmada ويجر بالفتحة أيضا kuma ane masa jarra da fatha ma har yau نحو مررت بأحمد marartu bi ahmada to ka gani ونابت الفتحة عن الكسرة fanabatil fathatu anil kasra niyabar ba wai ta kowace fuska ba ce ya fara da wanda yake niyaba ta fuska a- a- a- a- ya fara da wanda yake niyabatul kasra anil a, alfatha a- a- a- afwan a niya- niyabatul kasra anil fatha yanzu kuma sai ya zo da niyabatul fatha anil kasra na'am هذا إذا لم يبق to amma wannan fa in ba a yi masa idafa ba أو يقع بعد الألف واللام ko kuma ya zo bayan al'alif wal lam فإن أضيف idan aka yi masa idafa جر بالكسرة to sai a yi masa jarra bil kasra نحو مررت بأحمدكم marartu bi ahmadikum a gani ahmadikum وكذا إذا دخله الألف واللام hakanan ma idan alif wal lam ya shiga cikinsa نحو مررت بالأحمد ka ce marartu bil ahmadi na'am فإنه يجر to بالكسرة kaga nan sai a yi masa jarra bil kasra
وجعل- wannan al din kuma kamar yadda ya ce a nan al din nan ko wato al ce littarif ko al almausuliya kamar ka ce as-salatu fil masajid afdalu minha fil manazili fil masajidi kaga al masajid ah, ah, mamnu min as-sarf ne آه، ممنوع من الصرف ني كاغي شيسا ولو آه، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع كاغا اكاچه وبيع ده صرف اما كان اكاچه صوامع ومساجد ba ce masajidun ba Mm. saboda mamnu min as-sarf to ko kuma ta zamanto al din a al- wadda take bi ma'ana al-mausuliya kamar al-yaqadhan Mm, al-yaqadhan al-a'ma al-absar wannan duk al ce wadda take ba ma'anar a, wato alladhi yubsir shine al- a- a- alladhi yubsir ko alladhi huwa yaqadhan na'am
واجعل لنهو يفعلان النون رفعا وتدعين وتسألون
وحذفها وترفع للذم والنسب سمة نعم.
لم تكوني لترومي مظلما نعم واجعل لنحو يفعلان النون رفعا وتدعين وتسألون to yanzu bayan ya gama a yace ka sanya ma nun mm, linahwi yaf'alan da kamar s- fi'ili da yazo ala sigati yaf'alan Mm, wato wanda aka yi masa gininsa akan fa'ili wanda yake musanna na mutum biyu yaf'alani yaq'udani yashri a- a- a- yashrabani to ka sanya wannan nun din raf'an ita ce alamar raf'a wata da'ina hakanan ma idan fi'ili hakanan ma wanda yake kamar tad'ina shine fi'ilul mudari da aka danga da fa'ilinsa ya zamanto wato lil mukhataba mace da ake mata mukhataba kake zance da- kace anti tad wato tad'ina tad'ina na da'awa na addu'a tad'ina to wannan nun ita ce alamar raf'a wa tas'aluna hakanan ma ka sanya nun raf'a ga tas'aluna in ka ce tas'aluna yayin da ya zamanto alfa'il shine wawul jama'a tas'aluna antum to alamar cewa wannan fi'ilin mudari marfu ne shine wannan thubutun nun wannan nun din wa hadfuha lil jazmi wan nasbi sima shafe wannan nun din sima wato alama ce ai simatun alama ce lil jazmi yayin da zaka yi jazma wan nasbi da kuma da yayin da zaka yi nasba misali kamar yadda ya ce a a- a cewa in ya kawo maka ka'ida sai ya kawo maka misali a menene yake cewa lam takuni a a- menene yake cewa a farkon baitin wa tafsutul a- a- a- a- badla bi wa'adin munjazi ko eh a wannan misalan da yake kawa shine yake faɗa maka haka yace ka lam takuni lam kaga a harafi ne da yake jazma da yake shiga cikin fi'ilul mudari sai ya masa jazma to kaga bai ce lam asali kalmar takuni na anti ko to idan aka kawo za a yi masa jazma sai a ce lam takuni kaga an shafe nun din Mm. litarumi asali tarumina ne lam din nan lamu ta'lil ce wadda an mudmara take na- sanya mata nasba litarumi ai li an tarumi to sai aka shafe nun din lam takuni litarumi madlama ke baki kasance wadda zaki nufi wato cuta ba Um, kalam takuni kaga ya kawo misalin jazma da lam litaru litarumi ya kawo misalin nasba da lam a za mu zo mu ji suwanni ne na wasif suwanni ne jawazi Mm. wato bayan ya gama da al'asma sai kuma ya zo fi'ili wanda yake karban i'rab tunda duk ana maganan al-i'rab ne wani fi'ili ne yake karban i'rab ها؟ فعل المضارع فعل الامر فا شي بنائي مم. نعم me yace a kansa wa fi'lu amrin wa mudhim buniya wa a'rabu mudari'an in ariya min nuni tawkidin wa min mubashirin wa min nuni inathin ka ya'una manfuti na'am to na'am bismillahir rahmanir لما فرغ من الكلام على ما يعرف من الأسماء بالنيابة yayin da ya gama magana akan abin da ake masa irabi na daga sunaye bin niyaba ta hanyar wato niyaba wato harafi maimakon fi'i- eh, maimakon wasali ko wasali maimakon wasali شرع في ذكر ما يعرف من الأفعال بالنيابة to sai ya shiga cikin ambatan abin da ake masa irabi daga cikin fi'ilai bin niyaba kun san su ma fi'ilai mai muka ce alamar fi'il a- a- a- a- a- cewa dhamma alamar raf'a ce a cikin sunaye da kuma cikin fi'ilil mudari a alamar nasba fatha alamar jarra kasra a cikin sunaye
علامة الجزم wa alamar jazma a sukun alamar jazma a sukun kuma mun ce dama ita jazma ta keɓanta da alfi'il Hmm? ko haka yake cewa wal fi'lu qad a- a- menene wal ismu a- kama a- ba haka ba, ka shiga cikin yawwa wal ismu qad khussa bi an a- wal fi'lu qad khussa bi an yan- a- a- كما خصص الفعل بأن ينجزم كما والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الاسم قد خصص الفعل بأن ينجزم سونا أن كيبance shi da yin jarra kamar yanda fi'ili yake banta da cewa shine kadai yake karban aljazm na'am
وذلك الأمثلة ba fa الخمسة kana tare da mu sai ana muraja'a wani abin da ta nake koma baya din dan a rinka muraja'a saboda wannan babin shine asali ana ho shine asali na'am
وذلك الأمثلة الخمسة a wannan shine ake ce musu al-amfilatul khamsa kun ga asali a cikin fi'ili a ai masa irabi da huruf a, da harakat yadribu lan yadriba lam yadrib ko wannan shine asali a raf'a kai masa dhamma a nasba kai masa fata a jazma kai masa sukun wannan shine asali to wannan asali shi ma niyaba tana zuwa masa kamar yadda niyaba ta zo a cikin suna to shine niyaba tana zuwa yayin da fi'ilin mudari ya zama to ɗaya daga cikin al'amfilatul hamsa Mm, wanda ake shi wato zubi ne na fi'ilai guda biyar da suke wazaninsu wato wazaninsu guda biyar su ne ake ce musu al'amfilatul hamsa su ne yayin da fa'ilin zai zamanto alifut tafniya a wato ga mutane biyu to fi'ili zai zamanto ga mutane biyu yana da hali guda biyu ko halin mukhatab da halin ga'ib zaka ce tadhhabani ko ku biyu ko in kana in kana fuskantar su ne al mukhatabani kenan ko kuma kana bada labarin su yadhhabani ko ba haka ba amma nadhhabu mu da yawa ne al mutakallim nan baya keɓanta da tathniya kamar yadda zaka ce mu mu biyu nazhabu muna tafiya haka zaka ce in ku da yawa ne mu dubu nazhabu zaka ce saboda haka shi yasa in dai fi'ilin in dai fa'ilin ya zama to alifu tasniya ne to yana da hali biyu kawai al mukhatab wal ghaib ko kuma fa'ilin ya zama to cewar jama'a ne wawul jam' ka ce taf'aluna antum kenan da kuma yaf'aluna amma za ka ce naf'alu mu muna yi jam'i ne da shi da tasniya duk ɗaya ne shi wannan babu niyabar a kansa yanzu kaga ka samu guda hudu kenan ko taf'alani yaf'alani taf'aluna yaf'aluna to na biyar din shi kuma hali ɗaya ne kawai na mace idan ta zamanto mukhataba kana zance da ita zaka ce anti taf'alani anti taf'alina anti taf'alina anti ko ba haka ba haka zaka ce amma idan ita ce za ta yi kaga za a ce in ita ce take yi me zaka ce taf'alu hiya taf'alu babu nun din saboda haka ko ita ce eh ko ita ce za ta za ta ce af'alu kamar yadda namiji ma zai ce af'alu haka ita ma za ta ce af'alu amma idan ita ce kake ba da labarinta ta yi za ka ce hiya ta fa'alu hiya kamar yadda kuma in namiji ne ka ce ya fa'alu huwa wato sigar a fi'ili guda nawa ne ne ne alfi'ilul mubare sigar ɗinsa guda nawa ne na'am hudu ne ba goma sha biyu ba ne da dama'ir ko mu fara da al-mufrad al-mufrad mu fara da al-mutakallim al-mutakallim guda nawa ne guda biyu ne af'alu naf'alu ko af'alu naf'alu to sai mu dawo mukhatab mukhatab mufrad guda biyu yaf'alu taf'alu ko afwan mukhatab na ce taf'alu anta da kuma taf'alina a ai mu mufrad muke eh taf'alu anta wa taf'alina anti ko mun samu hudu kenan ko to mu zo ya zuwa ga ga'ib mufrad yaf'alu shi yana yi ko in mace ce kuma fa taf'alu ko mun samu shida to sai mu zo kuma a sai mu zo musanna musanna mu fara da al-mukhatab ko taf'alani kuku biyu taf'alani taf'alani antuma ko ko maza ne ko mata ne ko haka za a ce sannan mu ko mu zo ya zuwa ga ga'ib yaf'alani ko yaf'alani huma to kun ga takwas kenan to sannan sai mu zo jam'i jam'i sai mu zo jam'i na maza ko mu dauki al-mukhatab ko mu dauki a ai mutakallim mun gama da shi mutakallim mun gama da shi mun af'alu da naf'alu su ne biyu ne kawai amma yanzu mu zo jam'i al-mukhatab taf'aluna antum hunna antunna fa taf'alna antunna taf'alna ko to sai kuma mu zo ya zuwa ga ghaib yaf'aluna ko hum da kuma yaf'alna hunna ngan su guda goma sha biyu zubin su goma sha biyu yaf'alna walwalidati yurdi'na yaf'alna da kuma yaf'aluna to a cikin waɗannan misalan goma sha biyu alhamsa su ne ake musu irabi bi thubutun nun su ne wanda muke magana su ana a cikin guda goma sha biyu eh kowanne yare yana da nasa approach din waɗansu ba sa ɗaukan wannan mahangar ta abin da larabci amma wannan yana da fa'ida wajen abin wanda ya karanta french akwai abin da ake nufi mai conjugue conjugue eh kowane fi'ili sai sun masa wannan conjugation kamar ka ce a a a je suis 2a 2a il est elle est she is vous êtes you are Hein? nous sommes yawa Hein? Eh, i- ils sont ils sont they are elles sont elles sont they are mata
kuma kamar larabci ma so haka kamar suna da wannan kamar larabci conjugation Mm. sarf kenan nau'i ne na sarf Mm, sarf ne na'am fa ashara bi qawlihi فأشار بقوله to sai ya ishara da faɗinsa ya fa'alani إلى كل فعل ya zuwa ga dukkan fi'ili اشتمل على ألف اثنين wanda ya kunshi akan wanda ya wanda ya haɗu da aliful ithnain سواء كان في أوله الياء daidai ne ko ya yana farkonsa نحو ya يضربان bani idan ya zamanto kenan ga'ib ne kaga al-ga'ib awwaluhu ya نعم.
ya bani أو التاء ko kuma awwaluhu ta نحو تضرب- kamar tadribani idan mukhatab ne idan mukhatabani ne ga alif din nan na al-ithnain ya shiga cikin sa saboda haka sawa'un farkon sa ya ne ko karshen sa ko farkon sa ta ne na'am وأشار بقوله وتدعينا da yayi ishara da fadin sa wa tad'ina إلى كل فعل ya zuwa ga dukkan fi'ili اتصل به ياء مخاطبة da ya'ul mukhataba ta yi ittisali da shi
نحو أنت تضربين kamar anti tadribina amma kaga shi kawai a guda ɗaya ne ya'ul mukhataba anti tadribina amma da ya ne za ta zo a farkonsa a da ya ce za ta zo a a farkonsa a sai a ce hiya ai da a ce ita a da da da a ce su musanna ne ya za ta zo a hannunta to sai ba zai zamanto a sai a ce a yadribu amma idan ita kadai ce alga'iba sai a ce tadribu na'am وأشار بقوله وتسألون shi yasa ya din ake ce mata ya'ul mukhataba ba a ce mata ya'ul a- a ya'ul ga'iba ba ya'ul mukhataba wadda ake zance da ita na'am وأشار بقوله وتسألون yayi ishara da fadin sa wa tas'aluna إلى كل فعل ya zuwa ga dukkan suna اتصل به واو الجمع da wato wawu na jam'i ya hadu da shi نحو أنتم تضربون kamar antum tadribuna
سواء كان في أوله التاء daidai ne a farkonsa akwai ta كما مثل kamar yadda aka kawo misali أو الياء ko kuma aliya shine a farkonsa نحو kamar الزيدون يضربون azzaiduna yadribuna kunga awwaluhu ya ga wawul jama'a din nan na yadribuna فهذه الأمثلة to الخمسة waɗannan sune al-amthilatul khamsa وهي wa hiya sune يفعلان yaf'alani وتفعلان wa taf'alani ويفعلون wa yaf'aluna ويفعلون wa taf'aluna وتفعلين wa taf'alina ga sunan guda biyar
ترفع بثبوت to النون.
ka'idar i'rabin su shine turfa'u bi thubutin nun wannan nun din ta karshe da ta zo na'am وتنصب وتجزم بحذفها kuma ana yi musu nasba ana yi musu jazma bi hadfiha da share wannan nun din فنابت النون فيه عن الحركة sai nun ta zamanto ta tsaya a maimakon wasali na harar wasali التي هي الضمة wadda take ita ce dhamma نحو الزيدان يفعلان azzaidani yaf'alani saboda ka kaga in zaka yi irabin yanzu in zaka ce azzaidani yaf'alani ya za a yi irabin wai zai mana irabin azzaidani yaf'alani az-zaidani yaf'alani الزيداني a ba kai ba a ramma az-zaidani yaf'alani na'am shamsuddin أنا الزيداني na'am آه، مبتدأ mubtada
مرفوع marfu'un بالألف aha marfu'un bil alif
نيابة عن niyabatan الضمة 'an ad-damma لأنه تسمية li'annahu muthanna لأنه saboda muthanna ne ko bil alif irfa'il muthanna wakila idha bi mudmarin mudafan wusila na'am
يضربان yadribani فعل مضارع yaf'alani yaf'alani أنا قرأت nعم مرفوع بالألف يكون بثبوت
az-zaidani az-zaidani maf'un bil alif ai suna ne eh bil alif
إعراب كده دمون ثبوت a cikin af- a cikin al- al-amthilatul khamsa a cikin sunayen ne ai yaf'alani wajen yaf'alani ai shi yasa ne ce ai irabin wannan saboda wannan saboda wannan gargadar shi yasa ne ce ai irabin wannan aran ma ka fada gargadar na'am yaf'alani يفعلان فعل مضارع mhm آه، مرفوع بالنون bi thubutin nun نعم Zaku- ka iya cewa marfu'un bi thubutin nun ko kuma yawanci abin da ake faɗa marfu wa alamatu raf'ihi thubutun nun أها وعلامة رفعه ثبوت آه، ثبوت النون نعم في محل رفع خبر مبتدأ آه، شيء كان سبعي بدي زمان تو خبر مبتدا آه؟ فعلين إنا فاعلين إنا فاعلين تقدير هما لا
ضمير مست- ذري ضمير لا والفاعل أوكي ألف شيء والفاعل الألف ألف التثنية شين فاعل آه، ضمير متصل آه، ضمير متصل نبقى مستتر بقى ba mustatir ba ne damir barid shine wannan alif nan Mm? wal fa- wa- wa- wal alif fa'il Mm? Mm. Ah, ah, wal wal alif fa'il fi ah, wal- wal ju- ah, wal alif fa'il ah, marfu wa alamatu raf'ihi ad-damma Ah, mm, ad-damma al-muqaddara mana min zuhuriha ها؟ لا التعذر التعذر بدي يوكي مع ألف ضمة بقى التعذر تو والجملة إتا جملة يفعلاني ما هي محل انت من الفعل وفائل أها في محل رفع
خبر مبتدأ خبر مبتدا خبر مبتدا شيني لابار تو نعم تو مشي gashi nan fa yaf'alani علاني to kaga yaf'alani فعل مضارع fi'lun mudari'un مرفوع marfu'un وعلامة رفعه alamar raf'arsa ثبوت النون thubutun nun Mm. wannan nun din da tazo marfu'un wa alamat kaga yanda ake fada ba ka ce marfu'un bi thubutin nun ba marfu'un wa alamatu raf'ihi thubutun nun ita tabbatan nun ita ce alamar raf'ar tasa ba ita ce ta yi masa raf'ar ba abinda ya yi masa raf'a abinda ya yi masa raf'a din ai kasancewarsa fil mudari mujarrad an nasibin wa jazi na'am
وتنصب وتجزم بحذفها أنا متى نصبة أنا متى جزمة بحذفها نعم نحو الزيداني لن يقوما لن يقوما الزيداني لن يقوما كاجا يقوماني ني سي aka shafe nun din ko kuma lam لم يخرج.
yakhruja yakhrujani ne sai aka shafe nun din aka ce lam yakhruja وعلامة النصب والجزم to alaman nasbar da jazma سقوط النون suqutin nun لن يقوم daga yaquma ويخرج wa yakhruja ومنه قوله تعالى wa minhu qawluhu ta'ala daga cikinsa akwai faɗin Allah ta'ala فإن لم تفعلوا fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqunna to zai mana irabin wannan ayar Huh? wa zai mana irabin wannan ayar fa in lam taf'alu fa mijini irabin fa أم؟
فاء
أم؟
فاء التأكيد فاء التعقيب صحيح أما إعراب انتفع العطف نيكو أم؟ حرف عطف حرف عطف إن
شرط شرطية أم؟ شرطية كو لم حرف نفي وجزم أه؟ وقلب eh to suna faɗa mumkin zaka iya faɗa tana yani taqlibul alhal ila almadi na'am amma dai harfu na- amma dai a cikin i'rabi guda biyun ake faɗa nafiyun wa jazmin ko da yake nafiyun din shi ma ma'ana ne ka iya cewa kawai harfu jazmin kawai ka huta tunda i'rabi ake anan ba ma'ani ake ba Mm. lam taf'alu taf'alu fi'l mudari majzum wa alamatu jazmihi حذف النون تو والفاعل الواو الواو مهم. وال تو وحرف عطف واو حرف عطف تو بك فدي مي مي محلin ita jumlar taf'alu din ba lam taf'alu me mahallin ta
فعل الشر yawa fi'lu shart tunda kana da in ash-shartiyya dole akwai fi'lu shart an lam taf'alu wal jumla min lam wa ma dakhalat alayhi fi'lu shart an fi mahalli jazmin ko an domin in yana daga cikin shi ma harfu shart ne yana jaz- yana jazma ga jumla ga ga fi'ilin da ta shiga gare shi an in taqum aqum ma'aka to ولن تفعلوا الواو حرف عطف لن حرف نصب تفعلوا منص... آه، آه، فعل مضارع منصوب منين علامه النصب صح حذف النون شيء شاهد دمو تو ina na ina fa'ilin yake alwaw walwaw fa'il to ita jumla walan taf'alu me mahallin ta
جواب الشرط la نعم نعم جملة لا محل لها من الإعراب لأنها اعتراضية جملة اعتراضية مهم. فاتقوا النار فاتقوا النار الفاء
فاو الجواب فاء الجواب وري فاء الجواب الفاء تدخل على جملة الجواب إذا يزمنتو جملة الجواب إن تزمنتو سونايني تزمنتو الاسم أو آه آه آه فعل ماضي أو فعل أمر اتقوا اتقوا فعل فعل امر امر مهم. فعل امر ما رابن صح مجزوم مم. بحذف النون شما بحذف النون والواو
فاعل فاعل تو النار
مفعول مفعول به به كو اتقوا النار مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة تو والجملة من فاء وما دخلت عليه جواب الشرط جواب الشرط ba fa an shiga kele ko barista ba da kyau aka ake so shi yasa nake shi yasa nake so na ja kudin anan ta jin wannan din a rinka dan tunawa ana komawa baya ba ana komawa gaba da baya to ina ganin mu tsaya anan zai kyau mu tsaya a yan- a nan saboda darasi mai zuwa ina ganin sai mu yi al-mu'tal idan muka yi mu'tal insha Allah kafin mu tsaya mu tsayar da karatu na idi in muka yi wannan darasin sannan mu dai gama al- al-mu'rab wal mabni yanda ya zamanto by the time zamu tsaya zamu ta in muka- in zamu dawo karatu zamu tashi an-nakiratu wal ma'rifa insha Allah na'am to sai ka ba mu shekun halka labari سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك